لا إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
Na'il. Allace ita ce tana wannan. Ita wannan. Ita wannan. Indi lasika tana kallon mikro wannan zai ta yi. Karkata ta ta kalli can ta fasa kallon mikro. Dígame. Ah, Diego veo. Yo te quería meter. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان ومسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani da girma a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna 22 ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ta nawa ne 115 ko za mu tashi ta 116 haka ne yawwa to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون to har yanzu dai Allah subhanahu wataala yana ambata mana irin kirkiran ƙarya da Yahudu da Nasara da suke yi kuma da burin ƙarya ba ki da gashin waccan amma ki ta kina sauki kitsan wancan ma'ana haƙiƙa ba su yi aikin aljanna ba kuma a ce wasu kuma suna son aljanna cewa wai ma aljannan mata su ce su kaɗai ba ma wanda zai tariya da su da sauran duniya 'yan wuta ne su kaɗai ne 'yan aljanna saboda ka ba wanda zai tariya da su to kun ji dai inda kuma Allah subhanahu wataala ya mai da martani ya karyata su to amma dai ba kunya suke ji ba har yanzu da ci gaba suke da ƙara saban Allah dai har yanzu a wannan gari ma Allah subhanahu wataala zai ambata mana irin nau'in dai miyagun ayyukansu mummunar ɗabi'arsu kuma a nan yanzu zai haɗa ma kuma hadda mushrikai ta inda mushriki yake shi ma bai da shi bai kunye ƙarya ta inda aka ce wannan mushriki ne wanda baya tsoron Allah yana wa Allah shirka to wallahi kirkar ƙarya dan ya zunzura ƙarya ba wani abu ne ba dan ya kare kansa ko kuma dan ya yaudari mutane da wanda sauransu duk wanda bai tsoron Allah to duk waɗannan abubuwa bai ce mishi komai saboda shi duniya ce a gabansa shi dai da kunyar duniya gara ta lahira ma'ana shi dai da a kaskanta a duniya to gara a lahira ya kaskanta wa iyansu bila to aka kuma an yi an faɗi ba zane saboda haka yanzu kuma allah subhanahu ta'ala zai bayyana ɓangaren da'awa da suke ta jingina wa allah subhanahu ɗaɗa saboda haka inda su yahudawa suka raya cewa uzairu ɗan allah ne nasara su kuma suka ce isa ɗan allah ne su kuma mushirkan makka arna su kuma suka ce ai mala'iku mata ne ayana na Allah mala'iku mata ne ayana Allah dukkan su gabaki dai Allah subhanahu wataala zai hada su sai karyata su kuma wannan magana ta yi muni jinginawa Allah subhanahu wataala domin Allah me yace takadu samawati yatafattarna takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda to an da'u lir-rahmani walada me ya kamata wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada me ya kamata su zama in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani adla to masu yi laqad ahsahum wa addahum adda dukkan su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda farda Allah saka da ne kudi ba amsa ce Allah su- wallahi alqur'ani in ka duk wanda ya san alqur'ani Allah kamar kana hira ne da kuma ka duka duniyar ba komai ce ba ga lahira a gaban ka kadiba Allah ne kadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda Allah subhanahu wataala ce sama da kadu sama ta yi kusa ta yi fushi tana neman kekkecewa watan shakul arda ita ma ƙasa ta yi fushi tana neman tsagewa duk a surkuta a cikin garanta waɗanda mai amfanin su suna ban a saba wa Allah me ya sanya wai duk waɗanda sama ta yi fushi ƙasa ta yi fushi an da aure rahman walada so kai kana gani ba magana ba abin koyi bane ba to babbar magana ce jingina wa Allah da saboda an jingina wa Allah da an da aulin rahman walada domin mi wa ma yabbaki lir rahman an yattakhidha walada bai dacewa da mai rahama Allah subhanahu wataala mahalittin samman da kasan da dan adamin da waye a ce ya rike da alamar da rukon da na kasa ce tawaya ce ma'ana mi dan adam kullum mi kana tafiya kana tafiya akwai zakai fulafon duk inda akwai yake sai ya kai cikawa to da komi ya cika mi yake kuma saudawa zai zai gangaro dan adam hawa ne da gangara mana duk inda ka kai ana tun kana dan shekara biyu uku hudu bakwai biyar goma shirin shi ka kai ma kana zanzaro kana kai ma yanzu ai kuni a arabi an kwana biyu kuma shi yana da an kai arba'in kuma sai ka ji an fara la'asar da an ɗanka sai da kuma yanzu da an kai sattin to kuma sai dai neman gangara duk da sau sattin na saba'in to mu je ma a kaddara sai aka samu godis aka kai saba'in to gangarwa dai za'i sun maradar da nahu asfal safi saboda ka duk da dan adam ya kai sai ya gangaro to lokacin da dan adam ya gangaro to shi yasa ake so tun farko kai abin kirki shibga abin kirki to insha Allah wannan yara da karina ka tarbiyyar da su ka samu tsoron Allah subhanahu wataala to sauran yaran nan kuma sai su amfane ka su amfani kansu sai ka ci ribar su lokacin kayi girma to kuma su kuma za su dinga tallabawa ma'ana canje ne za a yi kamar lokacin da yake shi ma dan jariri bai isa sai a juya sai an yi kashi a wane ne da sauransu a haka ana tattata ana tattallaba shi har ya kai mutum to yanzu kuma kai ma da ka kai lokacin gangarowa to kuma tsoho da ka kai sai ka kai ma sai ka koma kuma yara to yanzu kuma kana buƙatar ne agaza maka saboda haka da amfanin da dan ya agaza ma ma'aiki ya agaza ma iyayensa yayin da suke wani kololuwa shi ma inda ya musu to shi ma kuma in ya taso shi ma nashi sai mana abin sai ya kasance mai shanci yadda kai ma kama iyayenka ka nemi albarkar su to har kuma su ma Allah sai za a an gasa maka su ma su nemi albarka a yansu kenan kaga a nan zuriya in dai ba a samu wani tsine ne bai lalata zuriya sai ta tafi gidan aljanna kama babanka shi ma kai ma ƴaƴan ka su maka su ma ƴaƴan su ƴaƴan su ma'ana albarka sai ta tafiya in ba wa ya su bila ba za ka tarbiyyar ta ba to da kanka sai ka tsinki kana Allah tsinewa yaran na Allah wadanda fa an kadi sun gama tsinuwa to kaga irazi kuma na kasar su ba za su yi ba za su musu kuma ba za su musu ba saboda haka wani yana ba mu labari akwai wani wallahi latijan da a garinsu aka yi abin kuma da ni latijan ne lokacin na ɗalibin makana muna karatu Allah haɗa da Najeriya muke zama ana hira sai ce ɗana wani ce barin baka labarin wata kisa ta sai ce barin baka labarin wani ɗani irin marasa kunyan nan ya kama ubansa ya kada a hanyar kasuwa rikici ya kama su da baba ya ce wallahi da ransa ba a ke ko ina ba da ransa shi ma baya yana nan ɗansa shi ma kuma a daidai inda ya kada ubansa a hanyar kasuwa da ƙauye ne ana zuwa birni cikin najeriya ne wannan jama'ari a garin garin jama'ari wanda ya san garin jama'ari to shi latijar ɗan jama'ari ne to ɗan ƙauye jama'ari ne abin yake ba da labari ce wani abin ba wata tsuniya ba ce ba kuma a lokacin da ke ba labari ce suna nan da ɗan da uba amma shi ka akan da aka ma shi ya mutu ana na ana na shi ma ɗan ya kai wani lokaci shi ma sun taho ka hanyar kasuwa za a ji kasuwa shi ma rikici haɗa shi da uban ya kwasa uban ya tika da ƙasa da ya tika da ƙasa da ya tika uban da ƙasa sai kawo kafa ya taka wuyan uban sai uban ya ce a'a kakai kakai haka ya ce ba ni ban taka wuyan shi ba shi da yake ba da labari ya ce ni na nan kai yadda na anan na kada ubana kai ma kuma ka kada ni ka rama masa amma bai ban taka wuyan shi kai ma ka taka wuyana wallahi mu ji tsoron Allah duk abin da kai sai Allah subhanahu wataala ba ta tsunya ba wallahi latijan to ban sani ban ziyara su dake mun je kwa nabi ba mu rabu hadu ba ni ban je ba na je da wannan ba wallahi to kun ga amfanin da ya taimaka ma iyayensa lokacin kai ma hidima da kama iyayenka kai ma Allah subhanahu wataala ya albarkaci naka ƴaƴan su maka wannan hidima to amma da lokacin ɗaya aka samu lalatacce lalata ko uba ya sa son zuciya musamman yanzu iyaye su suka sa son zuciya suka lalata tarbiyyar yaya wannan tun laifin wannan ɓace tarbiyyar yaya da sauransu nan wallahi laifin iyaye ne ba wani zan cewa ba kan mu zargi kowa mu zargi kawunan mu mu yadda iyaye mu suka mana ba haka muke ma ƴaƴan ba sai muka nuna son zuciya lele da son yaya to gashi kuma sai ga abin ya juye ya'yan suke abin da suka dama da muka sa san rai dan ita hira da muke faɗa duk waɗannan zaka ga duk yanzu wani intellectual wani mai matsayi mai waye da sauransu in ka ce kawo certificate nan certificate in ba ma masa wallahi babu wanda zai ka maka domin duk basila kwalba amma da suka tsaya suka yi tarbiyya sai ga ƴaƴan sun zama abincin sun zama professor doctor waye da sauransu yanzu yau duk ƴaƴan da suke shan shaye-shayen nan shan shisha da waye da sauransu da barnan nan da tsuka waye da sauransu duk ƴaƴan intellectual ne su kuma ‘ya'yan wanda iyayensu ne suna gani ‘yan bariki ne da waye da wayayyin ne sun yi karatu da sauransu duk su ne suke ba da wahala yanzu kenan su ga intellectual suna haifar lalatattu su kuma waɗanda ba intellectual sun aiki da kirki haka saboda waɗanta sun sa sun sauke haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya dora musu shi yasa ya sai Allah musu kyakkyawan sakamako mu kuma sai muka watsar ya zubla gashi kuma abin da muke girba Allah kare to a takaice ma'ana mahallin shahid da dan adam shi yake da bukata gajiyayye shi yake da bukatar da dan adam kowa yana bukatar ɗaya yana bukatar mi shi ma wanda zai agaza masa wanda zai kama maka noma ne ma kaje kana bukatar yara su kama maka in aiki ne ma in mine ne kana bukatar wanda yau da ka kai rauni da sauransu to shi kuma Allah da ya dan adam zai me bukatar shi da da me bukatar Allah da da kaga bai dacewa in har Allah ya samu dama ashe ya samu na kasa ma ashe ma bai isa kai ba ma wannan wannan kun fai kudin ba ma kenan dan adam Allah bai da bukatar da kuma wa iyaz billah idan Allah yana da da to ka san yadda al'adar da take yaro yaro kullum yana bukatar abokan shi ƴan uwansa kowa ya ayi wasa to ko Allah kiyaye in dan Allah ya sauko duniya a yadda yaran nan suke rere to in ka dafa dan Allah ka shi to yaya to yadda ruwa muke san ƴaƴan ka ji waje ne an ɗaya take dan dan kai kake son shi in aka bashi kashi ka fito kana haƙaniya to yanzu dan Allah ya sauko sai kun tsatur ƴaƴan ko ba dan Allah kashi sai kuma jira na kuka in Allah ya kyale in mata shi wa dan kuma mata ta ba su suke rita ba tace kana kallo a ba dan kashi sai da sai a shige duniyar ke da kaga ba za a yi adalci ba ke da ashe kun abin bai da manufa to shi sanya Allah ce takadu samawa ce tafattarna wa tanshaqul ard wa takhiru jibalu hadda me ya sanya an da auli rahman walada saboda an jingina ma Allah da wa ma yanbaghi lir rahman baya dace ga mai rahama an yattakhiza walada a ce Allah yana da da domin abin bai daidai ba rashin adalci daga nan zai fito to ashe kaga an samu na ƙasa ashe bai cika Allah ba wa iyazu billah wa iyazu billah subhanallah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati yawm al qiyamati abda kowa zai je wa Allah a matsayin bawa ne laqad ahsahum wa addahum adda kuma duk masu waɗannan abubuwa masu waɗannan magana tun Allah ya kididdige suna nan su jira kawai lokaci ne kai da kake gauga amma Allah bai gauga Allah kare to saboda haka Allah subhanahu wataala ce yana daga cikin kirkiran ƙarya da munin halinsa sun san Allah baya san da baya san a jingina masa da amma kadiba dan shegantaka suka jingina wa Allah da su yahudu suka ce uzair dan Allah ne wai me dalilin sa uzair dan Allah ne wai shi kuma uzairu me ya faru bawon Allah ne salihi ba can baya min bayanin ba Allah subhanahu wataala ya alƙawali duk lokacin da bani Isra'ila suka hadu Allah subhanahu wataala sai ya turo musu da masifa ara makana tana da ayar ya turo musu da bala'in ya turo da an danganta gasu an watsa su saboda haduwar bani Isra'ila su yi ƙasa guda su yi daula to masifa ce da kasan guba dai idan sun gama taruwa sun gama taruwa sai Allah turo musu wanda zai musu bala'i shine muka yi bayani muka ce na ƙarshe shine itlaq daga shi bukhtu nasar shi ne ya musu bala'i daga shi sai na ƙarshe sai itila to wannan bukta nasar'in shi ne ya je baitul makasir duk ya rusa ya kashe su gaba ɗaya rusa gura kawai sai dai wadda suka ɗan tsira to shi wannan uzeru ana nan wata rana kawai bulaguro hanya ta biyo shi ta gurin baitul makadis ya ga gari gashi da gari ne birni babba masha Allah asalin ma masallacin yana daga cikin ginin annabi Suleiman annabi suleiman bin daud wannan baitul maqdis ne da digginin da kuka da wannan da sauransu tun zamanin annabi suleiman ya gina shi saboda haka da ya zo ya wuce ya ga guri ya zama kufai ba mutane ba komi guri ya mutu kawai sai wani abu mamaki ya kama shi yanzu wannan a ce kuma wata rana Allah zai tara wannan gudun kuma ya rayu ya koma ya kaza yake mamakin abu mana yake mamakin al'ajabin yadda Allah zai tara wannan abu shi uzair bawon Allah ne sali yana al'ajab yadda wata rana kuma Allah su ga guri kawai ka zo ka tarda guri a mace ce kuma wata rana wai zai rayu a samu al'umma a yi kamar ba to shi ne sai Allah ta tabar mu fara da kanka bar mu nuna maka yana wanka wannan shine sai Allah subhanahu wataala sai ya kashe shi fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labist qala labist yawman aw ba'd yawm shikenan Allah ya karbi ransa aka ce a lokacin ya zo da jakkin sa da abin shan sa aka ce kunu hadda safin sa a cikin dan wanda shi dan burgamin sa na ajiya da ake irin da dafatu da sauransu don nan saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya karbi ransa da ya karbi ransa a nan gurin sai da ya shekara 100 a mace amma kuma Allah yana kulawa da kayansa bayan shekara 100 Allah subhanahu wataala ya tada shi jakin ya zagonye ya rube ya yi komi kawai sai skeleton ma na ƙashin shi wani fat amma shi wannan abincin nashi kunin nasa shi kuma ga shi har yanzu da gumunsa da huce bai huce ba Allah sa'an kuma aka ce a lokacin ko wajen yamma ne faduwar rana abin ya faru wani lokaci a'a da safe ne hudu alfijir wajen safiya abin da ya faru da yamma Allah ya tada shi to Allahu a'lam ma'ana kaulin da malamai sun yi kawala abin ma'ana dai abin yana da rikitarwa kamar da safe ne yanzu kuma da aka tada shi kamar daga barci ne da ya farka kawai sai ga yanzu kuma kamar la'asar ne tayi to shine kalar kamar sai aka ce kwana nawa kai abin nan yace yawman aw ba'da yawmin yace dai yana tsammanin ko yi ne daya ko rabin yini domin yana ganin ga lokacin da ya zo kuma ga lokacin da ya farka sai yake ganin kamar yini ne wani ma kamar rabin yini bai ma kai yini ba sai Allah ce a'a balla bista bi ata ami shekara 100 kai a wannan gurin to amma ya za a iya gane shekara 100 yayi a gurin to shine sai aka ce fanzur ilahi marika diba jakinka kuma jakin gashi a kusa da shi tab kaukashi shuwa ne yanzu jakin kwana ɗaya ya mutu har ya rige ya zama kashi kaga anan wannan shi zai bashi tabbas ta inda kai wannan kenan hakika magana da Allah subhanahu wataala ce shekara 100 ga jaki ya rube ya gama tsutsa su yayi komi gurin kasar ma duka ta koma domin kawai sai kace skeleton kawai gashi nan aka ce kuma wanzur ila da'amika lam yatasanna amma kuma dandan abincinka aka ce lam yatasanna ko canzawa bai yi ba canji irin alam sai abu in ya dauka na bayana dan a ce kai ya fara dan tsamu tsamu ba to kowanne abu bai fara ba yanda yazo da shi da gumi kuma haka da gumin sa iko Allah ga jaki ce kada sa'an shi kuma ga abinci kuma shi da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alam anna Allah azizun hakim ko ka sani
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر sai Allah ce kuma tauji ba dan ba mamakin da kake wa mamakin yaya Allah zai kashe abu ya raya ba sai Allah ta to gari ba gani a gaban ka ga jakin yace to diba ka ga yaya zama hada kashin shuwa shikenan Allah ya ba kashi umurni kawai shikenan wannan kashi sai zo hade da wannan wannan ya zo hade da wannan wannan ya hade da wannan wannan ya hade da wannan gaba kawai sai ga jaki yayi tsaye skeleton ya tsaki jaki a tsaye da kai da komi kafafuwa kwarangwal yace kaifa nan shuzuha suma naksuha lahum yaya zamu hada Allah ya hada mushi kashin a gaban sa ko umarni ya gaba kashi kashi kawai sai ya tashi wannan ya hadu da wannan wannan hadu da kawai gajekke a tsaye kwarangwal yace to kuma jiba Allah ce yaya zamu yaba masa nama sai kana a gaban shi aka ji kalla kawai Allah ce kun bai kun kawai sai ga nama ya zo a jikin jaki ga jaki a tsaye amma jajjawur nama ba rai aka ce kuma diba ga ya zama ya ba masa fata aka ce fata ko umarni aka bata kun fa kun kawai sai ga jaki da fata ya dawo normal amma kuma babu rai Allah ya sake tato diba kuma ga ya zama buwa samu masa rai Allah ya umarni rai ya shiga kawai ana cewa kun fa kun sai ga jaki yayi hamimiya ya buga ya buga ga jaki tirim ya ce wa'alam annallaha azizul hakim to ka sani hakika ubangiji azizun mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima wa alam an Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne absa dukkan komai ba abin da yake gagara ubangiji shikenan uzair yanzu zai samu nutsuwa kamar shi ma yadda annabi ibrahim shi ma wadannan su waɗannan ba sun musuntawa ne ba amma ni abin al'ajabi ne ma'ana ba wai musuntawar ba ta kyama ce ko ta a'a ta al'ajamin abu gwanintar ubangiji yaya ubangiji ya abu suna so su ga abu to shi ne duka da shi da annabi ibrahim duka allah ya musu shi ma annabi ibrahim shi ma ai haka ne a ƙarshen ayat shi ma allah ya bayi bayanan na annabi ibrahim ai ce kana so ka ga yana so ya ga ya allah kira ya matattu eh kai fa tuyi mauta ba shi yace ya ubangiji ina so ka ga ka nuna mun in ga ya kake raye matattu ya ce kana so ibrahim aka ce yi aka ce samu tsuntsaye kala hudu fasurhunna ilayka summa ja'al kullu summa ja'alhunna ala kulli jabalin min wajza summa duhunna yati na kasaya aka ce annabi na ibrahim kai ma samu tsuntsaye ya samu tsuntsaye guda hudu aka ce ka fige su ka fige fige su kuma aka ce duka hada gashin su a guri daya a cika cakuda ya hada ya cakuda aka ce kuma yanke kawunan kowanne ka rike kan ya hada ya rike naman ya kama naman ya cakuda ya kirba ya kirba ya kirba ya cakuda ya yanka duk aka cakuda aka cakuda naman tsuntsu uku hudu kai saboda haka kuma aka ce kwashi ko ne dutse hudu ya kwashi wannan naman ya je zuba a nan ya kwashi wancan ya zuba a can ya kwashi wancan ya zuba a can dutse hudu kuma daban-daban ko ina daban-daban amma kuma a cakude ya ka ce to ya dauki su wannan kawun sai ya dauki kai guda zakara sai kawai zakara sai namun zakara daga can sai ya tattaro na can ya tattaro na can ya tattaro na can ya tattaro suka hadu sai suka zo aka ce taho zakara kawai sai zakara ya zo da ya ɗora masa kan kuma sai aka ce haka ya samu tsuntsaye hudu daban-daban ya yi musu kuma yana kallo sai ya kira gashin ma kuma da ya cakuɗa shi ma da ya faɗa sai gashin zakaran duk yana kallo gashin sai ya fita sai ya je ya shiga cikin zakaran to waɗannan duka sun yi ne ba don wai kyama ba ko musanta ko ƙaryata ba a'a don su ƙara samun kaga shi mata ce ubangi don ƙara samun nutsuwa ne ma ƙara samun tabbas na yarda na iman amma mi kawai ma'ana kama abu ne kana so da kawai gani ne to shine Allah subhanahu wataala bas to wannan uzair shine da yi wannan abu to shine yahuda suka ce a tam uzair dan Allah ne استغفر الله استغفر الله وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون تكاغري كرشي ما هيد الله سبحانه وتعالى يسينوا قاتلهم الله ta ina kuke kirkira ƙarya ku jingina wa Allah abinda baka da tabbasa ka to Allah ba abin da ya fi tsana illa a jingina ma Allah da bayan shirka sai jingina wa Allah da babbar magana ce shine wannan bayanin da Allah yi ya tafaddan wa tanshqul arad wa tajrul jibala wa to shine anan sai Allah subhanahu wataala yake warware mana ƙaryar yahudu da nasara da kuma qurayshawa mushrikai dukkan su ukun kowane hede zanzura wa Allah ƙarya shine Allah subhanahu wataala ce wa qalu takhazallahu walada Allah subhanahu wataala ce Yahudu da Nasara da mushrikai dukan su kowanne ya jingina ce Allah yana da da wannan na ƙasa ce ka karya ma'ana ka tauye haƙƙin Allah ka ci mutuncin ubangiji in ka ce ubangiji yana da da dan adam shi yake da buƙatar da amma Allah bai da buƙatar da dan adam in bai samu har damuwa yake yi ta roƙon Allah Allah ya bashi Yahudu suka ce Uzair dan Allah ne nasara suka ce annabi isa ɗan allah ne mushrikai su kuma suka ce mala'iku ɗaya ne mata na allah dukkan sai allah haɗa sai karyata su sai ce subhana sarki ya tabbata ga ubanci allah ya tsarkaka daga wannan wannan datti da wannan kazanta da suka shingina wa allah subhanahu wa ta'ala ƙaryar ta kai makwarar ƙarya ballahu ma fi samawati wal ard a'a abun abin sani cewa kai dukkan abin da yake sama da abin da yake ƙasa duka gabaki dai na Allah ne subhanahu wata'ala to me wannan to me yake da bukatar dan kai kanka da kake bukatar dan ai wani agajin ne an je gona kana da wanda zan su kama maka su nomi kana zaune kana to ai gyara nan ayi kaza ina ayi kaza ina tun ana yi da kai har ka kai yanzu kuma kana kallo kana bada umarni ko ba haka ba to kuma Allah da yake salitta sama tashi ta ƙasa kuma a ce haka sai ya haɗa da ɗa subhana tsarki ya tabbata gare shi kullun lahu qanitun kai dukkan abin da yake sama halitta da take sama da halitta take ƙasa gaba kida dukkan su koce tana rusunawa Allah subhanahu wataala koce Allah take bautawa to kuma wanda yake da wannan to kuma a shingina mushi ba wani abu ma kai badi'us samawati wal ardi Allah to an kana
بديع السماوات والأرض أي.
وإذا قضى أمرا فإنما ما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wataala ya badi usmawati wal ardi kai in ma baka sani ba Allah fa shine wanda ya kagi sama ya kagi kasa ba tare da ya ga samfur ba ba tare da ya ga wani ba a wajen wani yanzu kai duk wani abu da zaka yi dan adam sai ka tuna a ka kirkiro wani abu sai ka buga misali da wani da wani abu ka ɗauko to wancan kaza inda da aka yi kaza inda aka yi kaza inda aka yi kaza shi yasa aka yi kaza to ai ni ma in na ɗauko kaza inda na yi kaza na haɗa da kaza sai kaza ko ba haka ba duk wani abu da za a kirkira sai an ga samfur ɗinsa yanzu mu ɗauki jirgi duk jirgin da ka gani siffa ce ta ni ta wata halittar ubangiji tsuntsu sai ka ga da yanda fuffukan yake sai ga wani tsuntsun yadda in girmansa in yana da yawa in zai tashi ya yi ɗan wani haka ɗan gagagagagag to haka wani jirgin in duk jirgin da ya kai irin wannan girman to shi ma sai gaga sai ya irin wannan abun sai amushi wannan siffar ta wannan abu in jirgin da zai tashi ne shet to sai ga tsuntsun shi ma da zai tashi kawai yana pop irin su kanari ba tare da wani wahala ba tattun su tashi to saboda haka duk wata abu sai ga an kirkira sai an kirkiro da gona halitta kuma sa'an nan kai ne baka gani tsuntsu in yana tafiya in yayi tsayin nan to waɗannan fukafin nan nashi akwai wani aiki da suke wani buduwa da suke da wani sheki da suke badawa to shi ma jirgin duk yaran aka mishi wannan tsetin dan ya tafi saboda haka duk wani abu da kaga dan adam ya kirkiro to sai da ya gani a'a kaza ne to ai in aka yi kaza aka hada kaza zai iya bada kaza sai a hada to amma Allah subhanahu wataala shi kuma a wajen waye ga sama a wajen waye ga ƙasa a wajen waye ga mutum a wajen waye ga aljani babu shi ya kirkiro kayansa yanda yake so kuma haka yayi shi sun ya Allah ce badi'us samawati wal ard shine wanda ya kagi sama da ƙasa kaga ta ku wahala akan mayarwa ka kago abu kayi shi saboda haka yafi wahala akan me da abu shi ya sanya waɗanda suke cewa a izamituna wa kunna turaban wa izamana inna la mabu'uthun yanzu idan mun mutu mun riddige mun zaka sa a ce wai za a tayar da mu wanda suna mamaki kafirai har mata suke awa aba'unal awwalin to in mu an tada mu ƴan kwakwasa to yaya kakan kakan kakan irin su annabi adam wanda ba a san ma inda kasar ma take tuka irin wata al'umma da suka mutu to sun kuma ina za a tada su sai Allah ce faɗa musu kulin na al'awwali قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah subhanahu wa ta'ala ce faɗa musu da na farkon da na ƙarshen duk gabaki da Allah ce zan haɗa ku a guri kuma sananne kowa ya ga kowa kaga annabi Adam da kake tarihinsa da tsawonsa da girmansa da komi kaga irin su annabi Nuhu da ake faɗa yanzu wannan shine Nuhu wannan shine Ibrahim wannan shine kaza dukkan suna annabawa Allahu akbar in ba ubangiji wa sai wani abu to saboda haka wanda yi wannan sama da ƙasa kuma yanzu shine za a jingina ma da ai wannan an tauye shi saboda haka Allah ce iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah subhanahu wataala yana son al'amari shi ba irin naka ne ba za a nemo ƙasa a nemo rere a nemo siminti a hada a kwaba a kawo mulu a buga a hada ya bushe a bashi ruwa a ɗauko wanda son aika a kawai shi yana son abu kun faya kun kasance sai kaza shi yasa Allah ce wa ma amruna illa wahidatin kallamhil basar umurnumu kawai kamar kiftawa da bismillah ne kawai kif kif shikenan wa qala allazina la ya'lamuna
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله أكبر الله سبحانه وتعالى قال الذين لا يعلمون kadiba sai Allah subhanahu wataala ce wo haka ma waɗannan jahilan waɗanda ba san komai ba su waye mushrikai mushrikan makka su ba ruba ba kamar yadda malama ya ce ba arabu ba boko su ba babbakun ba babbar albarkar manzon Allah ce suka ce sai Allah ya dauka su shi yasa ya sayyidina Umar Allah kara masa yarda yace nahnu qaumun azilla fa azana Allah bil islam yace mutane da mu da duniya da ba kowan kowa ba ba a san mu ma sai kaskanci ga talauci ga kaza kaza yace yau gashi sai Allah ya arzuta mana ya arzuta mu da musulunci yace to wallahi duk lokacin da muka nemi wata izza bagon Allah subhanahu wataala ba wallahi Allah sai ya karya mu ya walakanta mu saboda haka Allah da ya ɗaukaka mu da ba kowa kowa ba to ya kamata kuma mu bauta masa mu ji tsoronsa to shine yanzu Allah subhanahu wataala sai yake bayani wai waɗannan mushrikai na Makka Qurayshawa wanda suka ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da gaskiya da shi wai Allah sai ya ce wa qala allazina la ya'lamuna wai ku diba ku gani wai su ma waɗannan ana ana maganar mutanen kirki mutane waɗanda suka san littafi ma sun kafirce ga yahudu ga nasara da Allah ya saukar musu da littafin wannan littattafai daga sama da ilimin suka kafirce da ilimin suke rashin kunya to su kuma waɗannan wani ku kuma ba kowan kowa ba ku shiga layi ba ma tukwa yanzu ne Allah zai ɗaukaka ku albarkacin wannan annabin da kuka ƙyar shi ne haskenku shi ne ɗaukaka ku a duniya ga baki ɗaya wai har ma wasu ne wasu ke ta laula yukallimuna Allahu Muhammadu wai me sanya Allah bai mana magana ba baki da baki yace ni ma ni Allah ni na aiko Muhammadu ku yi imani da shi subhanallah shine Allah ke fada wa qala allazina la ya'lamuna wai su ma wadannan mushrikai na Quraysh kafiran Qurayshawa wai su ma ko kai yahudi ne sun kace yahudi suna shigantaka wai su ma ko kai su ne suke laula yukallimuna Allah me ya sanya Allah subhanahu wataala bai wannan magana bai fada mana ce ni ne na yi wahayi ni ne na aiko shi kai in nan manzo ne auta a ci na aya ko kuma Allah subhanahu wataala ya zo mana da wata aya wada wata hujja karara wanda take nuni kai annabi ne duka sun faɗi wannan magana dan girman kai wasu ma jiji da kai ne wasu ma su ne masu gari sai Allah ce kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim Allah ce kun ga irin wannan magana ta banza wanda wanda ba ta da kai ba ta da digi haka kakanninsu kafare makareta wanda suka kareta manzannin Allah su ma haka suke fada ma'ana mi alkufuru millatin wahida kafirci aqida ɗaya ce ta inda daga shirka da lalaci da abin ɗaya ne yanzu da zaka ga ƴan ƙwayar garin nan ko barayin garin nan in ka je ka zauna da su in ka je wani kasar ma wani garin ma duk ɗaya ne halayyar ɗaya ne iskancin da ɗaya ne duk wani da ɗaya ne shegantakar ɗaya ce saboda haka kafirin can da kafirin can abin da yake sai Allah ta kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim suka wada irin wadannan maganganu tashabahat qulubuhum saboda haka zukatan sun yi kama da juna sun kamantacce da juna wajen wajen makaftaka zuciyar a makabce take a dimauce take yanda waccan zuciyar a dimauce take su ma tasu zuciyar a dimauce a makabce kad bayyana al'ayatu liqaumin yuqinun Allah subhanahu wataala ce amma mutane masu yaqini masu tabbas masu imani na gaskiya Allah ta mu warware musu zare da abawa mun ka musu hujjoji karara wanda suke nuni akan lalle kai manzo da dagon Allah kuma sun yarda kuma sun yi so ku da ku yi sai ni ku je da kayan ku in an gulta biya bukata ce zabuwa ta tafi da zananta sau saboda haka wasu sun yi kunkin yin imani to wasu sun imani kuma Allah yana da gurin da zai sa kowa da mai imani da mara imani kanku aka jiyo mahaukaci ya fada ruwa ya ce ta kanku ake ji ƙarfa yana la'ayati liƙomin yuƙinin sai Allah ce mi
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى ke cewa masu neman gaskiya to mun bayyana musu gaskiya duk lokacin da kai bayani akan gaskiya to sai su tabbata cewa yanzu kuma sai Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce mun aiko ka bil haqqi da gaskiya shari'a wadda ke mai haske shari'a wadda ke tatacciya shari'a wadda ke mai hikima shari'a wadda ta dace da zamanin jiya da na shekaran jiya da na gobe da wanda zai zo daga baki da sai musulunci shari'a ce tana nan wanda za a yi fama ta yi daidai da shi wanda ya mutu ta yi daidai da shi wanda zai zo ta yi daidai da shi wanda yake rayuwa ta yi da shi wanda zai zo nan gaba ma kuma ta yi daidai da shi alkur'ani kenan saboda haka kowaye duk al'umma wata al'umma za su zo alkurani ya yi daidai da su bashiran wa naziran mai bishara ga mummunai ga samun aljanna duk wanda ya ji tsoron Allah duk wanda ya gyara duk wanda ya imani duk wanda ya kaza to wallahi aljanna tana nan tana jira mu Allah kai mu gidan aljanna Allah ka ba mu aiki nan aljanna sai mu daji mu fi karfin zukatan mu wa nazira kuma mai gargadi shine nazir mai gargadi ga kafirai da azabar jahannama cewa tana daga duk wanda ya saba wa Allah to azaba azabar Allah subhanahu wataala za ta shafe shi wala tus'al wala tus'al an ashabil jahim Allah subhanahu wataala ce ya Muhammad kada ka mana tambaya game da waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala suka yi jayayya da da'awa kaka tambaye mu ɗan wuta ne an huce su kawai suje su suka je wa kansu sai Allah ce ni
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah subhanahu wataala ke cewa kai da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kame samu su ido inna ma alaikal balag wa alaina alhisab kai naka isarwa ne mu kuma namu hisabi ne ka isar ka karantar ka fada to ka sauki Allahumma fashhad Allahumma fashhad anni ballagta Allah ka shaida yace ya Allah na isar da sako lokacin da aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan ce ya Allah ka sheda na isar saboda haka kai isarwa ne naka kuma ka isar hisabi mu kuma mu za mu yi hisabi waye waye ni ya hana ka oho kuma can zaka ba Allah amsa to amma ga wata ka'ida da Allah zai faɗa mana walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatuhum wannan magana akwai hadari Allah subhanahu ce walan har abada kenan bata da wata kwaskwari ma ba ta wata gyara lan Allah ya ce har abada haka da malaman ƙa'ida luga suka ce lan tufidul abad har abada ita in ta zo ta kaga shi yasa Allah ce fa'illam ta fa'alu sai Allah ta yi walan ta fa'alu in har a yanzu kun gagara lan kunga tana koriya tana da lokaci mu'akata ce lan ita kuma tana koriya har abada har abada to ba za ka iya ba in har a yanzu ba a yi ba to a nan gaba ma ba za a iya yi ba to a nan ma sai Allah ce walantar da an kal yahudu walan nasara wallahi ‘yan barikin ko ‘yan bokonmu da yawa sai an yi tagatsantsa duk lokacin da ka ji yahudi ya amintu da kai ɗari bisa ɗari ba nasari ya amintu da kai ɗari bisa ɗari ko taraddadi ba sai a kanka to wallahi ka makanka ku ka shafa makanka ku ka ƙari kai kuma kakawa ta malam ba wuce ce ka kwashe kayanka daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har akwai burbushin addini Allah a tattare da kai to wallahi ba yahudi ba zai yarda da kai ba haka ba nasari ba zai yarda da kai ba Allah ce walan har abada bai hude ba zai yarda da kai ba walan nasara haka har abada ba nasari kirista ba zai yarda da kai hatta tattabi a milatu har sai ka bi sau da kafa ka amintu ka ba addinin shi duk lokacin da ya gamsu da kai bai tarar da ji a kai bai da haufu a kanka suna a wane ai mutumin kwarai ne to kai kai kuka ka kawo shi kada gaban wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam domin maganar Allah ce in dai bahudi ya soka to kai kuma ka haƙi Allah ko ko to kamni ma'ana direct ko indirect kai kana tsayin da sunan musulunci Muhammadu ashe tunin kai ba musuluncin ba kawai in dai kaga ba yahudi ya baka amanna 100% to ka kare sai dai da Allah subhanahu wataala kaddara da rabo ka tuba ka gyara ka dawo kan hanya hatta tattabiya shi ne Allah ce kaga waɗannan guda biyu ɗa'iba nan guda biyu in suka yarda da mutum to mutum ya bar musulunci shi ma'ana addini ne kake da suna amma addini a karkace kenan shi ne islamu dere musuluncin zamani musuluncin wayewa da wanda kai ne wayayi mace ta fito tsirara da waye da sauransu tana da amma da sunanta musulma ce wa aisha sai an je gida ko ma ko waye da sauransu to kuma a hudo hijabi a dan kakkabe dan mayafin dan gele kuma a ce ayi sallah ba ta amfani amma kai da kake ganin kamar tana da amfani masu irin na'ayin gani sai yana a kai musulmi ne ashe kai ba musulmi bane ba qul innal huda qul innal huda lahi huwal huda faɗa musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriyar allah ita ce shirya mana addinin Allah addinin musulunci shine addini na gaskiya duk wanda ya bar musulunci ya bar karantar musulunci yake gani ai musulunci nan ya tsaurara ai musulunci nan bai dace ba kai ai kaza in nan ai yanzu zamani ya canza ai ya kamata musulunci ai bi shi akan tsarin da yake so to ya zulla duk lokacin da kake ganin kwaskwarima ga addinin Allah to wallahi ka halaka Allah ya kan abokar Mahmudu Gumi la saka malici jannan da alheri wannan litinin yana da hangen nesa wallahi ya hango ma musulmi abubuwa guda abubuwa da yawa kuma wanda kuma daga badi ya amfani musulmi yana daga cikin tarihinsa kaga shi ya hango ma musulmai makomar arewa gaba daya lokacin aqidan musulmai soja ɗan sanda kafirci ne ko a ƙasashenmu da duk hannu kai lakwal ma ne lakwal ma da kafiri ne ba ana kyamarsu saboda haka musulmi ba sa shiga 'yan sanda ba su yana ya ce ku je ku shiga soja ku je ku shiga 'yan sanda a ce malam ai kafirci kaza ake kaza innan ina ya buga misali ya ce salangarka in ta cika salangarka in ta cika daga waje ake kwashe ta ba sai an shiga ake kwashe ta ba ya ce to haka sai kun shiga ne tukun za ku gyara cikin iko alhaka nan ana daddagewa ana shiga sai kuma ga shiga ga shigan ya ma musulmi amfani har musulmi sun samu yancinsu to a nan baban gida janar baban gida bai mutu bai na raye shi ne yake ba lawan turayen tarihi sun kai mishi ziyara gida kaɗan daga cikin ya ce ƙoƙarin da abubakar gumi ya yi a ƙasar najeriya yamma al'ummar musulunci babangida da kan shi yake ba da labarin generalin babangida shugaban kasar najeriya tsohon shugaban kasar najeriya ya ce wata rana majalisar ɗinki duniya can turai nan suka ɗora musu dokar ni ina ji ko ta auren jinsi ne wata doka ce dai wadda ta saba wa musulunci na manta dokar amma ina tsamkar ta tsammanin ko dokar auren jinsi ne ko ta doka ne wadda kafirci ce kuma aka yi musu fufu zai dole su yi wannan inda su sa mata hannu a zamanin baban gida ya ce kuma shi baban gida ya yi niya zai sa hannu ana gobe za a yi taron sa mata hannu baban gida zai shi mala abubakar gumi ya samu labari ya rubuta ɗauko wasiƙa ya rubuta takarda ya samu wanda za a kai wa bangida ya ce kuma ya ja kunne ya ce wannan wasiƙa yana so hannu da hannu a baba bangida ita kada yi wasa kuma a yau a yau kafin gobe kattar kai gobe ba cikin hannun shi cikin ikon Allah subhanahu wataala iko kuma wannan wasiƙa ta shi ta je har gidan baban gida da ta je gidan babar aka same shi ya shiga wanka kafin ya fito ya shirya da ya shirya a lokacin can wajen taron ne za a ke na sa wannan hannun daga cikin 'yan gidan wani ya ɗauko letter ɗin tamala sai aka ɗora mashi a cikin hularsa wadda dole dai siyasa da ita zai tafi yana zuwa wanka ya gama komai zai ɗauki kayan sai kawai sai ga wannan takardar kuma Allah subhanahu wataala ya bashi iko ce to ne ne wannan bari ya ɗauka ya karanta yana hudawa takarda daga Abubakar Mahmudu Gumi shi ba wani wa'azi ya masa ba kawai abin da ya rubuta ya ce kai baban gida kai ne za ka yi wa Allah kwaskwarima kai ne za ka ta gyaran Allah kai ka ce man bayan Allah duk ya ce yanzu babangida haka kai za ka ci gyaran Allah babangida da ya karanta wannan wasiƙa yana tsaye bai sai ban lokacin da ya nemi guri ya zamna kafar shi ma bata yi ɗaukar shi kai ne za ka yi wa Allah ko suka ne kai ne za ka ci gyaran Allah Allah akbar wallahi da kanshi babangida ya ce kawai daga tsaye gagar tsayuwa sai da ya zamna ya zamna ya yi dum can na ne sai ya buga ya ce wannan taron ya ce a jirkita wani uzuri ya zo sai daga bata ba a tada taron taron da aka tada kuma ba sake koma ba har yabar mulki bai sa hannu a wannan takardar wala har yabar mulki wannan wa'azi kawai wallahi ku ji tsoron Allah Allah wa man yattaqi Allah yaji alomar Allah zai sanya muku kwarshi ne da wannan bawon Allah nan ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya sanya duk abin da ya fuskanta kadima makiyin shi ma Tahir Bauchi Sheikh Tahir Bauchi sai da ya bace Allah ya ba bawon Allah nan fahimtar abubuwa da kokari yace a komi Tahir Bauchi yake ba da labarin Abubakar Gumi yace su ma lokacin gawa yana kafiri aka musu wani abu ga sarakuna arewa amma kowa yana tsoro ya gagara abu abokar gumi ya tattara su dukansu da malaman da sarakuna ya ce yanzu kuna gani za a yi mana kaza za a yi kaza ito to ya zami ya ce to ku tattara mu je abuja mu je mu ga mu tafi lagos a a ga shugaban kasa ya ce amma an kunce ya ce ku bar ni da armin ku bar ni da kahiri kan ku yi magana ya ce kawai ku yi shiru ku bar ni da kahiri shi ke aka tafi suka yarda aka bi shi aka tafi ya ce shi wannan ba ɗahir mutu yake wanda wannan labarin ba ya ce ko wallahi da aka je aka zamna aka taru ga gawan ya fito ya ce kawai abubakar gumi sai tashi ya ce inda ya shiga ba haka yake fito ba kowa yake mamaki sarakunan nan aka ce daga nan duk sarakunan nan suka sarsuna suka bar suka suka bi abubakar gumi in yadda abin da ya faɗa shi kenan ya ce kawai shi kadai tashi yana nan ya ce yi dan kawai muna musulmi dan kai kana kafiri ya ce dan da ake ba su taɓa tsammanin zai ma shugaban ƙasa faɗa ba ya tashi inda ya shiga ma ba a wannan ba inda ya shiga ba ta da ya kyauta ba in ya shigo ma ga wanta nan ba na kyauta ba ga diyar ki ta gawan kuma ga maza a sarakunan arewa da wasan can da goyon so yake shigo shi miye aka yi eh dan ba ba musulmi bane kawai dan kana kaza kaza kai kaza kaza suke ta mamaki abin su shi su kansu abin ya daure musu kai sarakuna gawon ya ce menene aka ce eh ah ina ji OIC ne wani abu zata turo na musulunci ya kisa hannu ya ce mine ne aka ce ka zani ka zanta ta gara ya tuku kawo a nan take aka samu suka tattar aka ce ta Allah ku yi haƙuri in akwai wani abu ma ku zo ni na yi muku kaza kaza a suka samu yanci shi ne tun da suka zo gaba ke da abokar gumi kawai ya ce shi da kashe ya ce wallahi bawan Allah na Allah bashi makiyin shi ne fa amma kuma yake faɗin gaskiya ya shi tsoron Allah wallahi sai Allah wani ya ce daga nan kawai suka ce ba inda abokar gumi zai tura kai ce wajen sarki ko wani abu ga ce ika za kawai ya amma ka su kansu sarakunan ba wani isa ya ma shugaban kasa magana amma haira mala ya tashi baratana malaman bidiya yi sarakuna masu iya gagara ta amma kaga malamin sunna shi ba ruwan shi ba abin duniya kai ke nema ba kai in ne kawai ka tsaka ma addinin Allah ci ba wa Allah na gani taimaka wa addinin Allah da kyau to saboda haka kenan ana yan uwa mu rike shiriyar Allah mu rike addinin mu kada mutum ya dinga boye boye addininsa mun yi rayuwa 'yan bokon ma mutum abin kunya ne wai ya ɗan nuna wata alama mata musulunci wa ƙawanci ne barantana kana ɗan bari ma ka zo wajen da suka rikace a uzu billahi na shaɗa na rajin musulun hafada amma kaga alhamdulillah yanzu Allah ta lokaci ya canza da sauransu to mu rike addininmu da gaske shiriyar Allah ita ce shirya qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ata ahwa'ahum ƙarin bayani na biyu ma abubakar gumi shi ma wani bawan Allah ne soja a wancan lokacin suna daga cikin wanda suka je suka shigo zo da ake ta gallaza musu kun san wata a nan nijar an yi wannan abuwa yan gaba sun kuka je kawai sai ai ta baku hala kawai sai yaro hei silali ya gudu dama dangan ake bar muku hanya dan kun gudu su kuma sai su sana su shikenan duk da haka aka yi ta cin mu da yaki shi ma da suka je kalaba aka yi su aka yi ta ba su wahala bala'i da ya bala'i kawai sai ya gudu yana buɗewa da ya zo bai ma isa gida ba sai jo ta kaduna da ya zo ta kaduna ya zo wajen malam ya ce malam ya ce abubakar ya ce "Eh, daga yan ya ce malam gudowa ne shi ma abinda malam ba shi amsa ya ce da kai za a rusa addinin allah kawai abinda malam ya faɗa mishi da kai za a rusa addinin allah ya gudo daga soja saboda wahala malam kawai ce mishi yanzu da kai za a rusa addinin allah ya ce wannan magana ta jima tana kwanin su ya ce wannan magana wa'azin da malai masa ya ce ko gida bai je kano ba ɗan kano ne ina shi ya je ya ga iyalinsa ya gudu ne zai yi ya ce daga nan ma kawai sai ya sake komawa ya ce gara a mutu ya ce kuma da ya suka ci gaba ana nan a nan ya jura ƙarshe an yi sha wahala amma kuma da kaɗan-kaɗan suka tafa motsayi Allah ya ta bashi promotion ma'ana shi ma tarin yana da yawa Allah ya ta bashi kuma har ya kai su ne kuma yanzu daga baya suka yi ta zama ‘yan baya gata to kaga in ba a dage ba ba yadda za a yi a ce kowa ya zo ce ai don wahala ba zan yi ba to sai ku yi ta zama cikin wahala amma dole dama sai wasu sun sha wahala ake gyara kenan mu a he mun gyara yan ba sai su su kana Allah kama mana to kaga malam suna da yana da hikima da zai faɗa kawai wajen da kai za a rusa addinin Allah wa shi ma wannan magana ta ta damun shi ya ce ya gagara barci ya gagara daga nan ma kaduna ya ce bai koma ba kawai sai ya koma kabala kalaba ko kano bai isa bai koma shi ga iyalinsa kuma cikin ku Allah ya masa da ya kyautata niyyar Allah ya masa to sun ma addinin Allah to mu ma mu yi kokari mu ma mu bar abinda zai amfani mu abinda musulunci zai alfahari da mu Allah kama mana wala in ittaba'ta ahwa'uhum ba'da allazi ja'aka min al-ilm ya Allah subhanahu wa ta'ala ce to ya ku bayin Allah duk lokacin da ka bi son zuciyarka bayan gaskiya ta zo maka bayan ilimi ya zo maka bayan ka ga gaskiyar kausan zuciya kai saboda kana so kai a duniya a ɗaukaka ka a baka matsayi a ma kaza to kai kuma in dai karin kuma addinin Allah ba za a yi maka ba sai ka ce to gara ka rushe addinin Allah gara ka ci mutuncin addinin Allah gara kai ka samu wata matsayi Allah ce malaka minallahi min waliyin wala nasir to ka sani baka da wanda zai kare ka daga azabar Allah a gobe kiyama baka da wanda zai cece ka ka daba kama kanka kai asarar duniya hasirar duniya wal akhirah Allah kare sai Allah ce ne
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wataala ce allazina atainahumul kitaba Allah ce kaga wadannan ku ba su littafi ku sani addinin musulunci ba addini ne na kabila ba ba addini ne na dangaranci ba ba addini ne na wani da wani ba a sirna kamar yadda su su yahudu addinin su ba su son wani ya shiga ba ba yahude ba kawai to Allah subhanahu wataala ce a addinin musulunci na kowa ne kai ahalin kitabu in kai karbi littafin Allah kai imani da shi to ka zama mumini haka ma wancan in kai kuma balarabe ka kin yin musuluncin wani bakin fata na Afirka zuwa sai ya shiga aljanna kai ka shiga to shine sai Allah ya faɗa mata allazina atainahumul kitaba yace kaga waɗannan ka ba su littafi yahuda da nasara yatlunahu haqqa tilawati Mana waɗanda suka mai kauya suka musulunta suka karanta alqur'ani matukar karantawa kamar yadda muka sabkar da shi ula'ika yi uminuna bi to waɗannan su ne masu imani na gaskiya saboda haka wanda ba su karkace da kan hanyar Allah ba saboda haka to suna nan da imaninsu kuma Allah ya karɓi imaninsu kuma zai musu sakai a gobe kiyama ashe kun ga musulunci ba wai an kyamaci jinsin yahudu bane ba a'a aikinsu ne da halayyarsu da ɗabi'a su ce Allah ya ƙi shi sun alƙalike su ake duk wanda zai imani to Allah yana kasar shi saboda kuma an samu wadanda suka yi imani daga cikin su saboda kuma gashi suka kyautata musulunci kuma musulunci ya dauka su kuma yana alfahari da su ina fata ana ganiya ashe ba wai kau kabila ce ba Allah ya ita ba a'a halayyan su ne dabi'an su ne sai kadan daga cikin su da ake samu na kwari saboda haka Allah subhanahu wataala ce wa man yakfur fa ulaika humul khasirun wanda kuma duk suka kafirce to waɗannan su ne tabaku 'yan asara sun yi asarar duniya sun yi asarar lahira sai Allah ce ya bani يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين to واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah subhanahu wataala ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata mai yawa da nayi a gare ku ni'imar da nayi akan iyayenku da kakanninku wa anni faddaltukum alal alamin Allah ce na fifita ku akan duniyar zamanin su a waccan duniya tasu su bani Isra'ila su ne lamban cucu na ubangiji su ne Allah ya fifita su ne Allah ya ɗaukaka su ne Allah ya aiko da manzanni da annabawa da komi duk ɗaukaka Allah su ya musu shi da Allah ce wa ni faddaltukum alal alamin ma'ana alam zamanikum duniyar zamaninku wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai wuni ne mai abin firgici wata rai ba ta iya sakayya akan wata rai wala yuqbalu minha adl kuma ba a karbar fansa ba a cin hanci ba irin na duniya bane ba in abu da ka zo kai tetuwa kawai shikenan sai a barka ta tukuci a'a can babu cin hanci ba a karbar fansa wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto baya amfani musamman ga kafiri wanda ya kafirce Allah to ceto ba zai amfane shi ba wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i haka Allah ce ceton mai ceto ba zai amfane su ba wala hum yusarun musa'annan ba za tun ture musu azaba ma lakin ba za ta taimake su ba a tunkuɗe musu azabar Allah subhanahu wataala saboda haka ka ji tsoron wannan yini idan ka saba wa Allah subhanahu wataala ya ku bani Isra'ila kenan muna tunatar da ku insha Allah subhanahu wataala wannan yini fa wanda babu zancen ceto babu zancen cin hanci babu kaza abinda kai garda garce gonga da gonga saboda ku kuma kullum a ayyukan ku babu abin kirki sai kayan tsiya to saboda haka an je lahira ba mu taimakon ku tace za ku ji to ku ji tsoron haka anan kuma ana tunda za ke nuna lokaci yayi nan kamata mu tsaya kuma gaba ne da fata abokan ta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin lalai da Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba ikon guje mata Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ya muqallib qulub sabbit qulubina ala dinik Allahumma ya muqallib مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا